إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين دشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم مسجد أهل السنة والجماعة ومركز أهل السنة والجماعة wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna sha biyar ga wata na sha'aban hijira shekarar 439 wanda ya dace da ɗaya ga wata na biyar ɗaya ga wata na biyar shekara 2018 insha Allah yau za mu yi darasi na 141 a cikin littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz darasi na 141 insha Allah kahin nan tambaya wadda ta yawa kan mas'alar da muke ciki a yau ta sha biyar ga wata na sha'aban duk da matsalar ta huce maganar azumi ko raya daren sha biyar ga wata na sha'aban da maganar azumi bayan nisif sha'aban wannan da yawan da ya ya huce ya huce na maganar azumi ruwayar duk da ta kawo yin azumi na wata na nisif sha'aban bai tabbata ba haka da wani kiyamun laili da wani nafilori da aka tsara ba wanda nassan hadisi ya tabbata a kan shi amma abin da ya tabbata nassan hadisi tabbatacce cewa allah subhanahu wata'ala yana diba bayan shi yana diba bayan shi a nisfu sha'aban daren nisfu sha'aban allah yana gafarta ma dukkan bayan shi banda mushiriki da masu gaba amma duk allah yana wata farala ta musamman Allah yana gabatar da wata fadalar shi kayan Ramadan ya gafarta ma bayan shi kurakuransu amma cikin gafara da Allah ke gafarta ma bayi kina wannan fadala kowa zai samu ba haimin kiyamun lalo ba haimin azumi ba amma ana ware mu shirki da masu gaba guda biyu wannan shine abin da ya gabata maganar azumi bayan nisfi sha'ban akwai ruwaya idan tasaffa sha'ban fala tasumu idan watan sha'ban yayi rabi kakku azumi duk da wannan ruwaya cikin magabata an samu sabanin tabbatar da ruwayar kamar sai imam ahmad bin hanbal irin su ina ga ibn ma'in ya ibn ma'in sun yi magana kan raunin ruwayar amma mahi yawa kamar misali irin su imam turmuzi haka malamai na zamani irin su albani irin su bin baz sa ahmad shakir sun tabbatar da ruwayar da ta kawo wannan magana ta idan sha'aban ya rabi ya yi tsakiya kakku azumi to manan me suke magana me kamar da hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar yayi magana kan wannan magana cewa abinda ake ne wanda bai saba yin azumi ba adatan kurin ya tsara azumi bayan suf sham da shi ake don irin masu neman taryan wata amma daman ka saba azumin ka litinin alhamis ko yawan sha'aban wannan babu wanda ya hada kai azumi saboda ruwaya ta tabbata ta inganta babu shakka kan ingancinta annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumtar kusan kusan yawan azumin wata na sha'ban wanda shine kenan wanda dama ya azumin shi balle ma wanda ce mawar ramuwa ma an ce ba a yi a dama ana magana nafila kuma hatta da ake magana rakwana daya ko biyu na wata na sha'aban da aka hana azumi ana nihi na nafila ma misali mutumin da ramuwa ce zai yi kullum ko da ana gobe ganin wata yana iya yinta haka wanda dama misali ya saba azumi misali irin masu azumin alhamis ko litinin sai ya dace diba hari litinin ce kai ma wannan ba a hana ka ba dan akwai nasin da ya kawo illa zakata saumin ya sumu akwai magana da ta kawo da aka hana azumin kwana biyu ko ɗaya ga wata na ramadan aka hana azumi annabi ya ce sai in akwai azumi da ka saba yi kina wanda ya saba azumin misali litinin alhamis shi ma ba a hana shi ba ya yi azumi ko da ana gobe dibon hari dama shi mai faralla bai ciki kuma wancan hani da aka idan sabar shi abana ya rabi to kurin wanda bai saba azumi ba shi ne amma wanda dama iya azumin shi ya saba yi to a nisuf sha'ban ba hana azumi ba wallahu a'lam sai insha Allah za mu tashi sai magana da muka ta magana kai akan kan rantsuwa rantsuwa dai bayani da muka yi rantsuwa da ake ma kafara ba rantsuwa karya ba ta da kafara sai tuba ga Allah kuran duk wanda ya rantsa da Allah akan karya kurin ya tuba ga Allah da gaugawa kayan Allah kama shi kuma a cikin kamun Allah akan rantsuwa ba sharaɗi ba ne wai sai ka kuturce ko ka mutu ko ka yi kaza a'a rantsuwa wani ɗaukan yauni ne da bawa ke ma kanshi ya karwa abin da Allah subhanahu wataala da sunan Allah ko sufofi na Allah don haka mutum zai iya rantsuwa akan ƙarya kuma Allah subhanahu wataala ya kyale shi lahiya lau haya koma gare shi koko idan iya da rabo ya tubatar daga duniya ya nemi gafara kura kuma Allah gafarta mishi na haka kenan ko da Allah karantse ko da Qur'ani ko da menene in dai akan ƙarya ne da gaugawa ya gaugawa tuba ga Allah kace shikenan an kare wai laya ta ci shi ya kuturci a'a ya gaugawa ka yanka kuturcin ya gaugawa ka yanka mata koyan Allah ka maka amma duk abu da Allah yake dai in dai ka san kan ƙarya ne ya gaugawa ka tuba ga Allah ita na shi muku ba ta da kafara ba ta da kafara eh ba ta da kafara rantsuwa wadda aka yi ta ƙarya ba ta da kafara sai tuba kura tuba za a ga Allah Allah gafarta wanda ake ma kafara tuba rantsuwa da kai na rantse da Allah zai yi kaza baka yi ba na rantse da Allah banna yin kaza sai kai shine ake ma kafara ina wata an gane magana yanzu za mu tashi annuzur annuzur yanzu zai gaya maka me annuzur ya ce annuzur shi ta'arifuwa yamma zai ma ta'arifin mana ya karantar da kai abinda ya sanar da kai meye annuzul ya ce jama'u nazar kaman kenan jami'i ne na nazar kalmar guda sunanta nazar da yawan shi ne nuzul wa asuluhu al'inzaru bi ma'ana a takhawif asalin kalmar ya hoto daga galgadi ma'ana tsoratarwa a tsoratar da kai kalmar daga nan ta hoto وعرفه الراجل بأنه إيجاب ما ليس بواجب للحدوث أمرا راجب أمن دا yake ta'arifin da aka mai anan ma'anar nazar wajibtar ma kanka abin da ba wajibi ba li hudusa amarin don samuwar wani al'amari wannan cikin nau'in shi ne nadar na cewa na ɗora ma kaina kaza in Allah ya ban kaza misali baka aihuwa idan Allah ya ban ɗa zan yi kaza idan Allah ya ban lahiya zan yi azumi misali ko zan yanka dabba kaza ka dai gama abin da wani abu in ya faru ko kurin asalin wanda ake yabo dai kurin lillahi na ɗora ma kaina zan yi kaza don Allah kurin na ɗora mana na wajabtan ma kaina asali abin ba wajibi bane ba kai ne ka ɗora ma kanka shine nazar abin da ba wajibi ba kai ka ɗora ma kanka wannan shi daga nan aka samo kalmar nazar kuma wanda za mu magana a kan shi shi ne hausa a ce addawal zai yana ga addawal a abin akwai buzanci a ciki akwai buzanci cikin addawal shi dai kurin ɗora ma kanka abin da ba ɗora maka wacce ya zama wajibi kanka in ma azumi in ma sallah in ma yanka wani abu da kace ka ɗora ma kanka kaza kurin in ma in na samu kaza a zan yi kaza ko kurin na niyya na ɗora maka na ku zan yi kaza kun da Allah ya ce masharu'iyatuwa daga ina aka samu shar'anta yin nazar ya ce ƙala ta'ala wa ma an faƙatun min nafaƙatin au nazartun min nazarin fa inna la ya'lamu Allah ya ce ba abin da za ku na ciyaswa da dukiyarku ko duk abin da kuka nazara daga cikin nazararkinku Allah ya san da shi kuma Allah zai saka kan shi haka Allah na cewa thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal tawafu bil bait al atiq Allah ya magana kan alhazai na sabke kazamta na aski da yankan wurci da aka ce si bayan an hoto daga arfa da ya ce walifu nuzurahum ku cika nazarkin da kuka ɗauka wala tawafu bil bait alaikum ku yi tawafin ɗakin Allah ɗaki da daɗe to wannan kaga nan Allah ya ambaci magana walifu nuzurahum kan Allah ya umarni su cika su cika nazarkin da saka ma Allah haka wa kadama da Allahu al-mufid bin nazar haka Allah ya yabi masu cika alkawali masu cika nazar inda yake ambato al'abrar bayan ɗiyan Allah na kwanan aljanna iya daga cikin halinsu yufuna bin nazar wa ya khafuna yawman kana sharuhun mustatira suna cika addawal suna cika alkawali suka ɗauka ma kansu kuma suna tsoron wannan wuni wanda sharrinta yana yaduwa ga komi ga komi yanzu wannan su ne sai nassin hadisi وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يأسيه فلا يأسيه عائشة رضي الله عنها رواد إمام البخاري يروتو هكا أبو داود الترمذي نسائي بن ماجه دجي كان أصحاب السنن الأربعة هكا بخاري كا رواية عائشة رضي الله عنها تكي تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من نذر أن يطيع الله فليطيعه wanda ya ɗaukan ma kanshi wani alkawali na da'a ga Allah to ya dara ga Allah na dora ma kaina zan yi azumi rana kaza dan Allah na dora ma kana zan yanka rago dan Allah da ka dora ma kanka dai dan Allah to kai yi kokari kai abin wannan amma wa man nadara an yasihu fala yasi wanda kuma ya dora ma kanshi zai saba Allah ai sai na sha giya gobe ko sai na yi zina ko sai na yi wani ƙarya wani aikin manzaniya zai yi ko na kaza he na fi kiwa ne din dai abin da saban Allah da ka dora ma kanka wai za ka yi to kanka saban Allah ba a san saban Allah sai to yanzu wa'annan su ne asalin tabbatar kenan a musulunci ya amince da nazar to nazar kin iri iri ne akwai nazar na ce muku wanda kurin shine kuma ake yabo kurin haka ba sababin komi kurin ka ce ka dora ma kanka kaza dan Allah imma yanka dabba ne imma azumi ne imma wani abu dai na Allah kudu na dora ma kaina zan yi kaza dan Allah shine wanda ake bukata a yi sai nan sai zai maka magana cewa annahyu anin nazar mu'allaq hana addawal ko dora ma kanka wani wajibi amma karata ya da wani abu shi muka yawan yi anan misali in Allah ya ban aihuwa zan yi kaza in Allah ya ban lahiya zan yi kaza shi aka yawan yi shi kuma shi ne Allah bai bukatar shi shi ne ba abin yabo ba duk da in kayi ma in kayi ya kayi an ɗora ma misali in Allah ya ban lahiya sai na azumi goma Allah ya ban lahiya na yanka rago to dole in ka samu lahiya ka yanka ragon eh sai ka sadaka kaza dole ya kayi amma ba abin yabo bane shi zai kama ka bagana ana annahayu anin nadarin mu'allaka hana nadar da aka rataya da samuwar wani abu don baka ma Allah Allah ba in baka kamar mutane suna kamar su ba Allah ne a wajen mutane in na ce Allah in yi banka zan yanka dabba ko zan yi azumi kamar Allah da rinda kamar azumi he baka shi ne ba a san wa Allah ba in baka shi ne aka sa ya zama abin karahiya Allah ban kaza ne mahimma kaza shi ne ba a san abin Allah haka nan shi za ka magana wannan hana irin nazarin mu'allak me hujja kan haka sai kawo ruwaya wadda imamu bukhari haka muslim ya roto haka abu dawud haka imamun da sa'i ana abdullahi bin umar قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل abdullahi bin umar radiyallahu anhu ke cewa radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana nazar kaga an an yaba ba za a ci a hana shi abinda aka yaba to nan kina nau'i ne wanda aka hana yace innahu la yurdu shay'an wannan nazarkin da kuke yi bai mai da komi ko bai sa Allah ya baka komi dan kai shi Allah an kaba aihuwa zan yanka dabba zan yi azumi to Allah bai baka aihuwa dan kai haka kaka ce Allah dan ga Allah zai baka aihuwa ne dan na zan zama Allah azumi goma zai banda ba gam magana samun da da nazakinka dan zaka ma Allah azumi goma ya baka da ko dan zaka ba Allah azumi goma ya baka lahiya babu wani abu da yake bai alaka da shi yace kuran walakinahu yustakhraju bi ko wani abu ne Allah kullum za a hudda daga hannun marwaci da ba ka bada ba yanzu in kai ya ka bada amma wannan abun ba shi za Allah baka ba illa kullum wani abu ne za a hudda a hannun marwaci za a hudda a hannun marwaci wanda cewa da ba ya bada ba sai dalilin wannan nazarkin da aka yi sai ya ce bayan wannan ruwaya ya ce wa an sa'id bin haris annahu sami'a bin umar radiyallahu anhuma yaqul aw lam yunhaw 'an an-nadar inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna an-nadhara la yuqaddimu shay'an wa la yu'akhkhir wa innama yustakhraj bin-nadhar min al-bakhil wannan ruwaya ma imam al-bukhari muslim ya ruwaito sa'id bin haris ke cewa shi ya ji abdullahi bin umar ibn umar yana cewa awalam yana awalam yunha wa anan nazar shin mutane ba an hana su ba yin nazar kina irin wannan da muka ambata na Allah ba ni kaza an kaba zan ma kaza an kaban kaza yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna nazara la yuqaddimu shay'an wa la yukhir nazar Allah in kaban kaza zan yi kaza bai sa Allah ya baka abin da wuri kuma bai jinkirta abin kan bai maganin komi yace wa innama yustakharaj bin nazar min al-bakir ana hudda nazar daga hannun marwaci in ya samu kuma dole ya kabada Allah bai bukata shi amma in ka samu dole ya kabada nan me magana magana nazar wanda ake yabo Allah ke yaban shi kurin ba sababin komi kurin na ɗora ma kaina dan Allah zan yi azumi ko zan yanka dabba rago ne saniya ce wani abu ne na alkhairi zan raba miliyan guda zan raba jaka ɗari kuram dan Allah kuram na ɗora ma kai na wajibi zan yi shi ne ake yabo to amma shi ma wancan da ba a yaban an har kai Allah an kabar lahiya zan raba miliyan zan yanka rago to dole kuma ka samu lahiya dole ka yanka ragon ya zama wajibi kanka an zu amma ba a ce baka yi shi nan kenan a takaice mutum irin wannan da muka saba yi goma bar shi na Allah an kaban zan kaza kurin in kai niyya dan Allah kurin ka ɗora ma kan kaza to wannan abin da asali ba wajibi bane sai mutum ya wajibta ma kanshi to yayi farilla da Allah ɗora ma wajibi kari da wannan kai ka ɗora ma kanka shi yasa yanzu ana misali sabani akan mutum in ya mutu ana bin shi azumi akan sabanin azumin watan Ramadan wasu na ga dukkan azumi idan mutum ya mutu za a iya rama mashi nan me magana sabanin akwai malamai masu bin diddigin takikin maganar suka ce abin duk an kadi ba inda annabi ya ce a rama azumi zaka ga azumi ne na nazar wanda mutum dora ma kanshi ne ba Allah bai dora mashi to amma babu sabani azumin nazar da mutum misali babanka ne babanka ce ta dora ma kanta azumi kaza kurin na za ta yi to a nan dole sai an rama shi a nan ittifaƙin jima'i ne sai an rama mata amma na ramadan akwai saɓani duk magana mafi ƙari shi ma shi ba rama gaskiya na ramadan kun balle ma na ramadan mutum bai lahiya iya rashin lahiya ramadan yanzu ya kasa azumi Allah kuma ya mai cikawa in ma a ramadan kin ko ba ramadan bai warke ba daman wannan azumi bai haushi ba balle a rama mishi shi ma bai ciki mutumin da bai lahiya iya cuta ramadan ya zo bai iya azumi ba ko ya mutu a cikin ramadan ko ba ramadan a cikin wannan cuta wannan azumin bai haushe ba dan Allah ya dara shi wannan azumin fa'iddatu min ayyam ukhra in ya warke ne ta bi warke ba tun da bi warke ba wannan azumin bai haushe ba kenan ma shi nan ba a magana ramuwa wanda ake magana sabanin arama na ramadan ramadan ya haushi dalilin bulaguro ko rashin lahiya ya samu lahiya ko ya dawo gida wannan azumin iyakan shi bai rama ba sai ajali ya zo wannan shine ake sabanin ramon irin wannan azumi na watan ramadan amma na rashin lafiya baka warke ba wannan daman kama kuma kan kuhala bai cikin wanda ake sabani shi daman bai hau shi ba balle ma rama mishi amma azumin da ya dora ma kashin nazar ne to wannan shine ake nema iya nan kusan ijma'i ne iyan mamaci su yi kokarin ramawa babansu azumi da ya dokan ma kashi na nazar shine magana kenan kan wannan sai ina fata dan gane magana ku sai wannan shi ne a takaice nau'in nazar da wanda ake so da wanda ba a so amma ko ne dai sai ka cika an ka ɗauka an yi abin ya hauka sai ce nan ke annabi ya ce kenan awal ibn umar ke cewa awal lam yunha wa anan nazar shin mutane ba an hana su irin wannan zikirin ba an hana su yin nazar kenan irin wancan an ka ba an baka yace innan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna nazara la yuqaddimu shay'an wala yu'akhkhar nazar bai sa a gaggauta ma ko a jinkirta kurin wa innama yustakharaj bin nazar min al bakhil kurin ana huddo wannan nazarcin da ya dora ma kanshi kurin wani abu ne ake huddawa a hannun marwaci da an bar haka da bai bada ba shine ma aka saba aka huddo ne ma bayan Allah abin da ne bada wani to yanzu yake cewa mata yasihu wa mata la yasihu yaushe ne a wani hali ne ya inganta a yi nazar a wani hali ne kuma bai halitta ba ya ce ya sihun nazaru wa yana aƙidu idza kana qurbatan ya taƙarraba biha ila Allah subhana wa yajibu wafa'u bihi li hadisi Aisha as-sabiq man nazara yanti Allah fa yace ya inganta ya sihun nazaru nazar ya inganta wa yana aƙidu kuma ya kullu idza kana qurbatan dan wani abu ne neman kusanci ya taqarrabu biha illa subhanahu wanda ake neman kusanci zuwa ga Allah aiki na ibada neman kusanci zuwa ga Allah to irin na kusanci neman kusanci zuwa ga Allah shi wajibu wajibu fa'u bihi wajibi ne a cika shi dalilin hadisin Aisha radiyallahu anha wanda ya gabata na manazan ta la fadatihu manazan ya sai fala asiku wanda ya alkawalin sa da'a ga Allah ya da'a ga Allah mana ya bi mana ya cika wannan abin da ya ɗauka makan shi wai ce wala ya sihun nazaru fi na ma'asiya bai halitta ka yi nazar a cikin saɓan Allah walakin to mutum sai ya yi nazarkin sai ya shagi a aka kaza ko ya yi wani saɓan Allah sai ya wani aiki banza to ya za a yi shi kenan an bi ba shi kenan ba komi to shi ne ka maka maganar bai halitta ba ka cika yi nazar saɓan Allah amma in ka yi walakin ta ji biyu kafarata da min an haka riga kayi walla idan wani ya samu lahiya ko idan kaza da ya bace in na samu kazana ko na samu aihuwa zai aya he an zo an yi tantam an yi biki an rihi an cika titi ka samu alayan zai to irin wani daga baya ka gano wa'azi ka gano ashe banna ce za a yi saba Allah za a yi to irin wannan ba ka yi ba kuma ka ka fara tarantsuwa ba ka cika ba ba ka saban Allah ba kakka saban Allah amma dalilin haka sai ka yi ka fara tarantsuwa eh abinda ka dora ma kan kan saban Allah kakka yi amma za ka yi ka fara tarantsuwa dalilin wannan ne saba ma Allah da kai da aka hana ka kai yace me hujja kan haka duka komai da dalili alhamdulillah وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين an ka shiga littafi saura da basu karin ruwayoyi za ka sabanin malamai wani ya ce ba ka fara ba ba a cikawa ba ka fara da maganganu iri-iri gana alhamdulillah bayan an tace dai ya kawo maka ruwaya mai inganci ko da kai wani ya ce ba ka fara kana da nasi sahihi cewa akwai kafara shine magana dadin littafin wannan na alusunar jama'a na fikin salaf kama dalili kuma ya inganta aisha radiyar haƙwa da harkwa wata ruwa mata ta ibn abbas duk magana guda ce sun tabbatar da yin kafara an aisha radiyar la'ana ta ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nadar fi ma'asiya babu nadar a cikin saban Allah kenan ba a cika shi amma wa kafaratuhu kafaratu yamin haka manzo Allah sai ce kafara shi to za a kafara ta rantsuwa kenan ɗayan abu hudu da muka jero yantar da bawa ciyar da miskini goma ko musu kaya ko azumin kwana uku kun bayani ya gabata a yanzu dai bawan babu shi kuma an san dai tsadar yin kwamfule goma ko da jallabiya ce a hanya mai sauki ciyar da miskini goma abinci a zama guda abinci guda ba abinci wuni guda ba kuma an ce ba a buƙatar azumi ga wanda zai iya yin ciyaswa a nan ne ake ba a buƙatar wuri da yawa azumin ba iya ne amma ita ka fara ta ka famar lam ya ji aka kawo shara kenan saura famar jini a ce a yi magana a yi magana a yi magana mai aka cewa ciyar da abinci ko shi wannan famar ba a samu ba to a nan ne ake azumin don ta kakare azumi shine karshe amma za ka iya sayan abinci ka bada ko ka dafa ka ba mutum goma in kai azumi ku ba a bukatar shi bai ɗauke ma ka fara ta rantsuwa ba wannan shine magana sai ya ce wa amman nazarul mubah مثل أن ينذر أن يحج ماشيا أو يقوم في الشمس فلا ينعقد ولا يجب به شيء annagar dora ma kanka wani abu wanda yake da yin shi da bari duk daya shi almaba abinda ba a ce ma'ana ba a ce ba misali mustahabi ne kuma ba a ce ba wajibi ne shine almaba abinda halak yi ko bari duk daya shan hura mustahabi ne wajibi ne haramu ne almubah ne kana dama ka shan hura kanta baka shan hura haka tuwon laushi ina dama ce ne wancan tuwon laushi kuma mana bukatar laushi kuma bar cin tuwon laushi zan mana ci shi baka ce na saba Allah ko na girman kai a bar ci shi ne ko tuwon laushi wani shan ya kuwa ko kuɓewa ko kuka to shi asa almuba abinda da yi da bari da ɗaya to idan kai irin wannan nazarkin ya ce ya kama maka misali an yi hujja ma shi yana ta ainihin yanzu kun yi niyya na taɓa maka sai na zan je haji a ƙasa zan je haji ko ku kun zan tsaya cikin rana ko yau zan wuri a rana na samu sahabi da haka nan ya ce to wannan ba a bai cikin nazar falayan a ƙidu bihi ba a kulla cikin nazar kuma lajibi bi shi'an kuma ba a ba ce ba kai kafara bai kulli ba ba nazar ba ne ba kuma ba a ɗora ma komi ba kurin shirme ne kai kurin shirme ne nan ba a bukatar nazar sai kawo ruwaya ya ce ana abi horata radiyallahu anhu qal ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaykhan yamshi bayna ibnihi tawakkau alaihima faqal ma sha'anu hadha qala ibna ya rasulullah kana alaihi nazar faqala sallallahu alaihi wasallam irkab ayyuha shaykh fa inna la ghaniyu anka wa an nadarka annabi sallallahu alaihi wasallam imam muslim ka wannan ruwaya abu hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum wani tsoho an tallabo shi tsakanin iyan shi sai daka ana ana tallabawa ya tanta ya tanta jiki tsakanin iyan shi sai manzon ce masha manna kullaya masha an haza wannan mai sami shi suka shaɗi suka ce rasulullahi ya ɗaura ma kanshi a kawo zai yi shi kun bai yawa a kawar zai zoke dole ka ya tallaba shi ya ce sai ya kawa shi kuma mai kawar bai iya tahiya da kawar shi ne ake tallaba shi ana tahiya ya taka haka ta ko ta ko ta ko taka sai maza Allah ce kai ba Allah irka kawo gaji hau abin hawa gurin hau da shi abin hawa irka ba tsoho tsoho kawo tsoho hau abin hawa tsoho fadin la gani yau an ka ba ruwan Allah da don nazarin ba ruwan Allah da kai da nazarin ka ba ruwan Allah da nazarin ba kai Allah bai baka lada kai shi kurin ka hau dabba ka tayi gurin eh فإن الله غني عنك وعن نظرك ألا يورد تدك يد عبدك نظر بروح الله لدتيك قوى حكى وترواية وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة هو قائم في الشمس فقال ما هذا قالوا نذر أن يصوم ولا يستزل إلا الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما قال ليتكلم وليستزل وليجلس وليتم سوما wannan ruwa imam bukhari ya ruwa daga abu dawud shi nan shi ma da manzala a cikin makka ne sai zai hucewa ya gani mutum a rana a tsaye cikin rana a tsaye cikin rana sai manzala ce ma haza wanda kuma wane ne na wata ruwa an ce sunanci abu isra'il waye wannan suka ce wannan ne suka ce abin da ya kawo nazarin an ya suma wani abu ne dora maka ya ɗauki nazar cewa a yau zai wani da azumi wala ya stazilla ila a yau zai wani da azumi kuma zai tsaya a rana bai shiga inuwa gaba ɗaya a yau kaji abin da dora maka shi ya ɗami niyya a yau zai azumi bai shiga inuwa kuma wala ta kalan kun bai magana ko na ka ɗauka ji kun niyya a ran nan yau zai azumi bai shiga inuwa kun bai kowa magana har dare haka ya ɗora maka nazarin ya ɗora maka shi ba shiga inuwa ga azumi ba shiga inuwa kun ba magana kora kuma kuma a tsaye kuma bai zama na ba ka ayo niyya ga azumi ba shiga inuwa ba magana kun ba a zama a tsaye kurin a wuni
sai zala ce mishi ya ce liya ta kallon ya yi magana kun ji wani stasin da sha inuwa wani stasin kuma ya zamana amma wani tun musamman amma cika azumi shi kala ke bukata ya zama magana ke nashi magana ya yi magana shi kuma sha inuwa ya zamana amma azumi a cika shi ke damu da ka ce ya da kira magana da kira ba ruwan Allah da wannan magana tsayuwarka ko rashin magana ka ko da bakan kama da kurin kenan ga abin da Allah ke bukata nazar da'a ga Allah kurin kenan shine hujjar shi anan kenan abin da yake da'a ne abin da shari'a take nema kai da shi ake nazar ba a nazarakin kurin ra'ayi abin da yake yin shi ko bari da daya magana kenan sai man nadara thumma ajaza an wafa misali na dan maka dauko maka yana niyya zan yi azumi goma sai aka yi wa katari na samun sa rashin lahiya ko na daban wanda wani azumi goma kun ban da iyawa kuran kun dora ma kai na misali na sabi ɗa misali zan yanka rago na nazar to sai aka samu ɗan na ɗan ma yau hada ragon ko ba samu ba na yankawa yaron ma yau hada babu ba dama yanka ma yaron marago ya an dagi ya wahai da gudunmuwa kirin duk abin da ka ɗaukar ma kanka nazar kuma sai ka kasa cikawa wannan shi ne ake magana a wannan hantu ya za a yi ya ce man nazara ta'atan sun ma'ajaza anil wafa bi ma nazar fa'alai kafaratu yamin ka ɗoron makanka misali azumi talatin ko shi ne tamin da yawa ko ko azumin wata biyu ana zara to yanzu ka kasa tabbas baka iyawa to yanzu he ka yi kafara tuyami shi kenan an ɗauke maka rago ka kasa ko raƙumi ka kasa to he ka yi kafara tuyami me ya hujja shi ma kan haka sai ka ruwa yadda ibn maja haka abu dawud haka imam nasa'i sun ka kai ma muslim imam abu dawud ibn majah sun karuwa kenan tunda aka ce imam muslim ka an kare imam muslim ibn majah imam nasai sun karuwa an uqba bin amir an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal kafaratu nadar kafaratu yamin kafara ta nadar tace kafara ta rantsuwa ita zaka yi kurum yace wa man nadara nadaran ثم مات قبل أن يقضيه قضاه عنه وليه wanda ya ɗauki nazar kuma sai ya mutu ƙabala an ya ƙadiyahu sai ya mutu kayan ya cika wannan abin da ya ɗaukan makan shi na azumin ne na yanka dabba ne ya ɗauki niyya sai ya kasa ya ɗauki nazar kuma bai tama dama yi ba to wannan ƙadahu an waliyuhu sai waliyin shi ya rama mushi wannan anan da ake ramuwa hatta ko azumi ne hatta azumi za a rama shi a kan haka shi ma kawo ruwaya ruwa da imam bukhari ya roto haka imam muslim haka su abu dawud tirmizi ibn majah duk da suna arba ke wannan kenan bayan bukhari haka kai bayan bukhari muslim abu dawud nasai tirmizi ibn majah abdullahi bin abbas ke cewa annahu qal istafta sa'ad bin ubada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi fi nadarin kana ala ummi tuwfiyat qabla an taqdiya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqadihi anha abdullahi bin abbas ke cewa sa'ad bin ubada ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani nazar da yake kan babashi ta Allah ya mata cikawa kahin ta mutu kahin ta mutu bai ta cika abin da ba Allah ya mata cikawa kahin ta biya nazarkin ta mutu sai manzo Allah ya ce mishi faqadi ana karama mata ana ka biya mata kenan nazar dole a biya wa mamaci bayan ya mana mutum ya mutu ana ramun shi inda nazar ne sai ta ta yahi farilla ta da aka ɗora mata Allah ta yayi shi kari dan wannan ka kira kanka yanzu mun kare kitabul aiman wal nudur sai sabon kitab kitabul at'ima kitab mai maganar abinci duk abin za a sa a ci sai yake fasara mai at'ima al'ata'ima jam'u ta'am ata'ima kenan jam'i ne kenan plural ne kenan yawan ta'am ta ta'ama daya ata'ima abincika abinci yana zai jama'a abinci a hausa abinci yana da yawan shi abincin tuka kai ba hausa jami'in abinci a hausa kuma hausa ba haushi jami'in abinci a hausa da yawa abinci ɗaya ne abincin cika gumi tuwaye an aka ce tuwa daban ne kaka tuwa ka ce wurare an ce abu da abinci an ka ce tuwo ka ware wani abu ne ga shi wanda a tsara a ci tuwo shi ne tuwo a wasa to sai ku nema dai ku nemo dai babu shi bamu da shi a ya mun sani ba kada kace babu hausa iyawa mu ne mu san hausa ba ya kasa wani bahaushe sai ga maka kalaci abinci na kalaci to shi dai a takaice dai yanzu muna larabci mai gwargwaron eh abincin cika abinci to me ya ta'am ya ce wa hiya ma ya akuluhul insan wa ya tagazza bihi min al'aqawat wa ghayriha shine duk abin da mutum zai ci ya zama to mai abinci na duk abin adam ke ce zama abinci a jikin shi wal asalu fiha alhil asalin dukkan abinci halaka ne yau da aka ware shi da ɗin shari'a duk abinci wani shari'a ba ta haramta ba komai halaka ne sai kullum a gaya maka haram haram wannan kaza haram ne kaza haram ne saura duk halaka ne sai kullum nima take nima Allah take da yawa take da faɗi kai a gaya maka haramkin saura kuma abinda ba haramta ba baka haramta ba kenan saura halaka ne yaka kawo wancan haram ne ya kawo dalili sai ya ce ƙala ta'ala ya yi wannan kulu min mafi da halalan taiban Allah ke ku masu iyakun mutane ku ci dukkan abin da saman ƙasa wanda ke na halak da daɗa halak wa ƙala ta'ala kulu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin gaya musu ku ci ku sha amma wala tusrifu ka kuyi gashi ka ayi almubazaranci kaji a lokaci guda Allah ya baka umarnin cin fadalar shi ka ci ka sha amma ka kai banna an ce daga cikin israf hatta huce gona da iri akan abin da ke ci cika ciki an ce gangakkare gangakkare malahi ne annabi sallallahu alaihi ya ce dan adam abin da ya ishe ka kurin ka ci abin da zai maka maganin karan ciki na yunwa ya ce in haka ya kaci da yawa ce in haka ya kaci da yawa to ka raba ciki gida uku sulusun da ta'amihi wa sulusun da sharabi wa sulusun da nafsi tanafus ka ci kashi daya ka sa abinci kashi biyu ruwa daya ka kallon washi lahiyayye amma kai gangan kare kuma halin washi sama sama na lili kaga an ga an sa akwai matsala to amma shi ma ka bar ma lumfashi wurin shi inna lillahi wa inna ilaihi shi suka ce malamai suka cewa a nan suka ce jigon lahiya ta ɗauki kashi mai hodi wannan aya dace mafi yawan ɗan adam matsalar masu lahiya ta tashi daga cika gangakare iyaka illa da yawa ga cikin adam cika ciki da yawa wuce gonar iya wajen ci abinci za a ya karantar da mu kakka cika kakka gangakare ga ket babu wuri ko mun daɗin shi da ko wani shi ne daɗi cikin tura zai ta yi ke ta tura okazon zai zamu shi ya ji ba wuri to ka ci bakin kana sha'awa ka bari goma ya kara ka sha ruwa ka bar wurin ruwa ba ruwa makon ka bar wurin iska lumwashi daga lumwashi lahiyayye wannan kuka tambaye likita haɗarin suka ciki da yawa ya ce kenan kulu wa sharabu wala tusrifu ku ci ku sha kakkuyi ɓanna innahu la yuhibbul musrifin Allah bai san mabannata qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadi wa tayyibata min rizq yace ga tambaye mutane wane ne ya haramta ado da Allah ya huddo kayan ado a duniya da ya huddo ma bayin shi da abinci da dada wa ya haramta qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalsan yawm al qiyamah ko ce gaya musu dama a duniyar saboda aka da mutum albarkacin kaza a dangane da shan wacce ruwan gasa koko daman dan masu imanin Allah ya abin kahurin ma ke samu kuma gobe kiyama Allah zai keɓance kayan jin daɗi ga masu imani kenan ba ba imani bane ba tsoron Allah bane wacce kai baka can baka sa mai kyau baka sa mai kyau ka daura da daudaka ka rika yawo da dauda da kabo na na goro kana ala kullun gaje gaje da kai wa shine auliya ullahi tsoron Allah bayan Allah wannan ba tsoron Allah bane na kware bai bai cikin tsoron Allah yawo tsayin kaya yawo da dauda ba ba ba takawa bace ba wani sabon abu ne daban Allah bai bukatar shi tamce musu waye ya haramta ado ka tare a tambaye su waye ya hana a yi ado da kayan Allah a jama'a na ado wane ne ya hana kayan jin daɗi ka ci ƙwai ka ci nama ka ci kaza ka ci dondon ka ci waye hana a ce ka ci gari da da kanwa wai shi ba ba Allah na ƙwai su so ya gari da kanwa ba su cin komi ya gari da kanwa har da ba tsoron Allah bane na Allah wannan wannan mai daban kurin abin da aka hana wannan abin kasa bai hankalin ka ne kurin yace ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وتحريم ما لم يحرمه الله افتراء على الله ba a haramta wani abu ba daga cikin abinci illa ma haramahu Allah sai kenan ba a haramta komai sai abin da Allah ya haramta a cikin littafin shi aw ala lisan rasuli ko abin da ya haramta a halishan annabin shi sallallahu alaihi wasallam wa tahrim ma lam yuhrimuhu Allah duk haramta abinda Allah bai haramta ba iftira'an ala Allah kirkiran ƙarya ne kama Allah ƙarya eh kace kaza haramun haka da ka kama Allah ƙarya domin Allah ke haramtawa yace kaza haramun ne kin kama Allah ƙarya yace ga hujja kan haka qala ta'ala qul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون الله كذبا يوم القيامة زوات أشد لا في الهلم بصر بوتا الله يتشي قيامس أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقه كتنبيز كوسباك اللاباري irin abin da Allah ya sabkar na arziki na Allah na fadala da yawa bayan shi ku mutane faja'altum minhu haramun halala kuka ware kuka halak da ra'ayi kuka haram a cikin a cikin dabbobin ma aka ware dabba kaza ba a cinta dabba kaza he maza ba mata ba nau'i kaza na abinci na dana aljanu ne suka yi ne da ra'ayi suka haramta suka halatta yace to wannan abin da kuka yi na halittawa da haramta Allahu azina lakum Allah ne ya ba ku uzinin yin haka ko kuwa kuna ƙirƙirar ƙarya ne ku dangana mu Allah a ce me zaton masu ba Allah ƙarya gobe kiyama tabbas ba sa rabota kana kenan hadarin haramta abu da ra'ayi Allah ya zargi wani a lokacin zamanin mushrikai na Qurayshawa da halittawa da haramtawa da ra'ayi kenan bai halitta musulmi haramta wani abu da ka yace wa qala ta'ala ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ألا يا كشي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب كبرك ودي da abin da harshen ke siffantawa na ƙarya haza halalun wa haza haram da ra'ayi ku yi kaza halaka ne kaza haramun haka kuran litaftaru ala Allah al-kadhiba dan ku kirkiri ƙarya ku dangana mu Allah dan Allah kadai bisa yake ce kawo Allah ƙarya domin Allah kadai yake da haƙƙin halittawa da haramtawa he wani yazo he yake halitta kaza ya haramta kaza haka ne nan ka kirkiri ƙarya ka dangana mu Allah kuma Allah ya tabbatar cewa innal ladina yaftarun Allah kadhiba duk masu kirkira da su dangana ma Allah la yuflihun ba sa rabota kuma mata'un qalil dan jin dadi kadan na duniya za a yi a koma ga Allah wa lahum azabun alim suna da azaba mai tsanani a wajen Allah dinan da ya karantar da mu halittawa haramtawa haƙƙin Allah ne abin da ya zo a nassi duk da mu ce to ai akwai misali abin da za mu ji karar a nassi wani abin babu sunan shi kuma ya zo a wani zamani shi na ke gama da illa yanzu misali mai illa akwai illa Allah ya haramta duk abu mai sa su duk abin za ka hallakar da kanka haramun ne wala ta katuru an fusa kana bikin rahima wala ta katuru alikum da tahaluka Allah ya hana ku wala ta biya da tahaluka kan ku sa kanku cikin hallaka kan ku kashe kanku to duk wannan ka ke duk abin da ya zama to su ne to duk abin da aka ce iya sa maye ko a yanzu aka fara yin shi da ba a san shi ba ba ce ai ai da kamun qur'ani kamun nasin da aka kawo sunan kaza aka sunan shalisho aka sunan durag ina durag take a qur'ani a ba durag babu durag sai dai giya waccan ko ta inabi ko ka ce babu shalisho babu babu irin da abu da ke na na masu maye ne yanzu su wiwi ka ce da babu wi to da ka ga ba wanda mu wi da wiwi da wane ne in dai abu zai sa su ko ya halakar ya ci haramun ne amma sai ma ai taba ai babu taba a qur'ani kai ka ce haramun ce taba Allah ya haramta ai ba ba ana magana ne akan halakar da kai kuma wannan kowa babu sabani a duniya a wajen masu yin ma dan adam taurin kanshi hal turawan suka yi doka ta duniya aka ɗora ma kamfuna masu yin taba ku rubuta illar taba a jiki saci grafin a wata sante a ya rubuta da larabci sai a rubuta tana kisa a rubuce tana kisa haɗari ce ga lahiyarka a rubuce ki kitan gaba ba ta shuba ma ya ga da kusa ya shanta ba ko ko ba ba ka sanin da kutar ta ba biya mutunci ya kuwa sanin malata amma kun jaraba jaraba ce kun zakama ce kun jazi to wannan shine idan aka ce ga mana mana saba ma Allah to shi ba ga da kutar saba ma abu ya mun shi to kaga wannan ko da babu ta rubuce tunda ya tabbata an rubuta ba wata shuma tana kisa kuma an da kiyasi da komi sai a gaya maka a likitoci abinda ake rubuta tana sabon mutuwa masu yawan gaske ta yi da kisa ta ba a lisan duniya ta yi tsida kisa an ci a likitance wasu ke mutuwa saboda ta tsina tsida yawa illa ta daɗinta baka sama kowa kai ka shaga zai hawa shi daɗin ta ba baka kontaminan wani kai da shi ta kusa ka sa wani shi ne matsalar ta gurin amma kisa take kuma tana illa ta kama to ka irin wannan ya ce ya an kaso ya kama sunan taba a rubuce ta numa bai ta qur'ani ya kace halakce an hana mata taba dalilin illata ka ji magana kurin ya ce ma ya harumin al'at'ima to ga su ababen da suka zo a wanda aka haramta na abinci ƙala ta'ala wa malakum Allah ta'akulu mimma zukra smulla alai wa kada fasar da kuma harama alaikum illa matsurutum alai Allah mai girma da buwa ke cewa wa malakum mai hana ku Allah ta'akulu mimma duk ismullah alai me ya hana ku ci dukkan abin da aka ambaci Allah wajen yankan shi alhali wa qad fasallakum maharrama alaikum an muku bayani dalla dalla abin da yake haramu ne illa murturutum ilai sai abin da aka kuka shiga halin da rura tilasta kawo ku cin abin kenan Allah mana bayani wani aya ya mana bayanin abin da yake haramu ne dalla dalla za mu ji ga su ya ce fallahu ta'ala kad fassala lana ma ya haruma alaina tafsilan kafiyan wa bayyanahu bayanan wafiya Allah mai girma da buwaya ya mana bayanin abin da ya haramta mana bayani dalla dalla ya bayyana bayani cikakke kala ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبي على النسب وأن تسقطهم بالأزلام ذلكم فسق التي حرمت عليكم الميتة أن حرمتا مكو دكا مسي wannan sunna ta mana bayani na wani nau'i da aka toge a cikin musse wani musse ne guda biyu aka haramta aka halatta mana alhutu wal jarat kihi da fara kihi an halatta mana musun shi da nasin sunna kihi ya huto a saman ruwa zaka ci ka kamo kayan ka zo gida sun mutu zaka ci kayanka haka fara amma shi ne mace nan daɗin sunna kenan kaga a nan masu cewa su kurin malikiya shi muka ce nan mutane su hankali a malikiya dubban maliki cin hwara a wurin hadari ne inda kai maliki domin cin hwara su a malikiya hwara sai in kai da kanka kashe in ka samu haru ta mutu da kanta ba kashe ta ba to ba ci ta musu ba cin ta kuma na kai duk mutai shi malikiya kaɗai zai to yi hankali cin hwara hwara haramu ce gare shi to amma mu a sunna a muna da nassan sunna annabi ya ce musan wara halaka ne sai mu ci kamu saboda sunna daɗin sunna kenan ka ce a to tsaye ana gaga anan su mai su biyu mu ta yi ku zo mu ta tare an san da anan da ba su yin wara ko anan gaga su mai su sunna a ce anan mu aji baliki a takaice a sunna tabbata musan kihi da fara musan kihi da fara halaka ne za ka ci ba laifi ba ne ba wadda mu da jini kuma jini ma Allah ya bayani daman masafuhan akwai nau'in jini da yake ba haramu ba wanne ne idan aka yanka dabba akwai jini da yake tsaya cikin nama cikin jijiyoyi wannan jini ba haramu ba ne ba jini na cikin nama balle anta don zai ci anta ya tarkaci anta an taba kaga jini ba kenan jini da shi muna shi Allah ta daman masu fowan Allah Allah bayani jinin da aka haramta mana jini mai kadawa mai kadawa wajen yanka amma jinin da ya tsaya cikin cikin jijiyoyi wannan ba haram wani ba an ta sahabbai suka tsora tukunya mazala yana raye za a zo ga saman tukunya da jawur saman tukunya da jawur na jini amma jini ne na cikin tsoka da yake haihuwa ga saman tukunya saman tukunya don sanar da wannan nama dai daga jajjawar a sama to wannan jinin kaga ci a jini ne alharamta jini to wannan jinin ba haramun bane ba daman musafuwar aka bayana kenan an haramta muku cin musse banda aka ware da maganar daman walhamul khanzir da nama alkhanzir alkhanzir shine alade alade wannan mitin gashi dama kuma su cewa jikin daji zai bar su ce mishi alade alade daban wannan na gwarawa mai katon wani gajere mutum gashi shi ne alade wancan mai zane jakin daji ke wani halaka na ci shi wannan humrul hashiya humrul hashiya humrul hashi wannan da duka jakin daji halaka ne wannan masu zane wannan amma jakin gidan haramu ne jakin daji halak shara kenan jakin daji halak na gida haram wa ma uhilla li ghayri Allah bi da duk abin da aka kama sunan wani Allah wajen yankan shi aka kama sunan wani Allah sai jero wasu wal munkhaniqatu wal muqudatu munkhaniqa dabba da igiya ta shake ko aka shake ta ta mutu wal muqudatu da wanda aka bige da mota ko da sanda wal mutaraddiyatu da wata gangaro da kan tudu ko ta san mota misali wanda tihatu da wadda ta soke ta wa ma akala sabu sabu anan da abun harauta zaki ne kelkeci ne wani abu na dila da abun da ya ya wasgi wani abu a cikin dabba to wani abun da aka jero wadda aka shaƙe da wadda aka bige da wata gangaro da wadda aka soke da wadda dabba ta harauta ta wasgi wani abun ta yace illa ma zakaitu sai abin da kuka yanka kina idan aka yanka za a ci wannan tafsiri suna ta tabbatar da shi misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi wata mace ruwa ta inganta ta ce ina da dabba ta gangaro daga saman dutse sai naga za ta mutu bana da bana da wuka ma ta ce sai ta samu dutse mai kaifi sai na yanka ta ya ya rasulullahi za a ci ya ce kullum ma an haraddam wa zikra sun lafa kullum duk abin da aka yanka jini ya keto an yi amince sunan Allah kwanin ka ci na menene ka kenan dabbar da ta gangaro daga mota ta hado aka shaki aka wasga in ta mutu ne haram amma in ka samu da rai ka yanka jini ya zubo zaka cika hanka shine magana kenan kuma a nan ya tabbata mana maganar yanka ba sai da wuka ba da abu mai kai misali zama shi maka yanka da biyu wadda reza reza mata yanka da kyau ma ta wuta wukan malahiya balle kaza yankan kaza da reza maka yanka ta kuma ta ta yi ma gaggawa da reza yanka ba da wuka ba na nemi cewa dukkan abin da aka yanka ya hudda jini aka yi bismillah za a ci to mun ce dai zaɓi misali na kawo yana da shigar hali to shi da arzikin ba yau an ce wuka yau nan ba duk abin da aka na yanka abin da annabi ya hana kurin a yanka da shi da harce da kashi su biya na bai ware da harce da kashi kadai aka ware su ne dukkan irinsu ba ba a yanka da su ba a yanka da wuka kashi ko mun kayinta ba a cire ba a yanka da harce ka cire jijiyoyin ba a yi duk karhin harcen ka ba a yi su bi amma ba su ba komai za a yanka da shi in dai mu kai ne kuma ya tabbatar mun da cewa halitta yankan mace mu anan lokacin kuma mace bata yanka hitin a ta neman Allah rama anguwa an neman an ba malam wala an neman Allah rama an ji an ba yara sun kai wani malam yankan ma malam yayi mu yanka ma he malam bara mu yankawa amma inda mata sun san suna yanka ta kama dan ta kama kun ta yanka amma ta ba su iyawa to yanka mace tana dama ta yanka ita ne zo matai ba kaza bace ba dabba ce ba ta kama ta yanka dabba ce bata kama tana kiwo ta hado ta kama ta yankanta to na ke il kaza kun kaza yan jan ne mallar ma yace kenan bayan wannan abinda ce abin yace wa mazubi ala nusub da da abinda aka yanka dalilin wani gumki aka yanka wa an tastaqsimu bil azlam haka an haramta muku duba an can an ce an ta kibau ake cewa nau'i ne dai na duba an can zamanin ko mace buga kasa da dukkan dai abin da ake baka labarin gaibu shi ne su a can da kibau suke yi a sa a tulu aka ce misali za a sa a mara ne rabbi na hani rabbi a sa ba komi a sa ɗaya a sa ubangiji ya ce in yi ɗaya a sa ya hana ni ɗaya a bar ta haka nabi an ka sa a cikin tulu ka wudo o Allah ya ce in yi ya kace kai abin za ka yi bulagoro ne arme ne ya kai an ka asu an ka an ka ka dauko ya hana ne ka bari an ka dauko ne ba komi ya ka sake maidawa dole dai nau'i ne dai kurin na neman gaibu irin su da ake na ƙura da ake ƙura da ake ta yawo ƙura ce a sunan annabawa ne aka yi aka yi tabulo ya ka danna ya ce ya ka sa hannun ka sama annabawa ne an ka duba kare hannun ya ka ɗora ya ka ce ka ɗauko annabi ayuba kan mun zaka sha bala'i rashin lafiya zaka sha cuta eh ka ɗauko annabi ayuba kai da bala'i zaka gamu da bala'i ka haɗa ka annabi ayuba an haɗa ka annabi yusuf a ce zaka hurin jini duka dai haka ake ko abin kuran da sai ne kamar kuran da yana abu a wani abu tsohon abu tsohon abu na ji ma na yi tun umar iya da rai umar ta kai ina kama ka sai bula laka ina kama yin wannan qur'a sai bula laka umar an jima da abin duka hanyar ce wanda an hana mu neman gaibu sanin gaibu ina ga ne kamata mu tsaya lokaci da lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh